الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايا wannan yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci ya tattara mu a wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi wa qasir radiyallahu anhu domin ci gaba da ainihin tafsirin littafin Allah mai girma wanda yau muna tara ga wata ramadana hijira 1447 wanda kuma shi ne 26 ga watan biyu meladiya ta ainihin 2026 kamar yadda aka sani muna cikin suratu maryam yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 22 a cikin wannan sura الله مرجين سركي فحملته فحملته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
fahamalatu sai ta ɗauki cikinsa fantabazat ta nisanta bihi da wannan cikin wato sadiyar wannan cikin makanan kasiya wani wuri wanda an manisanci faja a halmakabu sai na naƙuda ta kaita ilaji zai na karfi zuwa ga kwatutturo iccen da biyu wanda ke kwatutturo bai busasshe ƙalar ta ce ya laita ne kai tona ina ma dai a ce mitu kaula haza na mutu kafin in samu wannan cikin wa kuntu nasiyan mansiya ni kasance mantuwa abin mantawa Allah madaukin sarki yana ba da labari game da ita Maryam a lokacin da Jibrilu ya ba ta labarin abin da ya ba ta cewa daga Allah ne na za ta haifi ɗa to ta miƙa wuya ga hukuncin Allah madaukin sarki kamar yadda malamai suka mata a wannan lokacin sai jibril ya hura iska a cikin aljihun rigarta wannan hura ta yi aljihun rigar iska har ya shiga mahaifarta sai ta ɗau cikin ɗa namiji da izinin Allah madaukin sarki a lokacin da ta ɗauki wannan cikin ta shiga kumci ba ta san me za ta faɗa ma mutane idan ta zo ga ta da ciki me za ta ce ma mutane ga ta ba ta aure ba kuma ta san yanayin mutane ba za a gaskata ta ba ga duk wani labari wanda za ta ba su kawai dai wannan zai zama tono asiri gare ta don haka sai ta gaya ma matar shi zakariya wato ko dai wata ka wani kauli ko ya wata ka wani kauli wato abin da yasa tabba zakariya ayan matar zakariya wani labari saboda shi zakariya alaihi salamu ya roki Allah da sai aka bashi da irin wannan amsar da aka bata sai matarsa ta dau ciki to maryam ta shiga inda take ta tayin sai ta rungume ta wato ta ce halin kemarin ke samu labari yana da ciki ita ma maryam ta ce halin ke samu labari ne ma yana ciki ta ambata mata al'amarinta duka tun daga farko har ƙarshe to dama gina gidan imani ne daga katawa to sannan tun a wannan lokaci ita matar zakariya ta kasance duk sanda ta yi huska da huska da maryam sai ta ji wani abu a cikin cikinta abun nan da ke cikin cikinta yana yin sajada ga abun da ke cikin cikin maryam idan suka haɗu gaba da gaba sai ta ji ɗan da ke cikin cikinta kamar ya duka ya sujuda da wancan ma'ana yana girmama shi na kankan da kai lahu gari shi domin abin da sujuda a addinin su an shar'anta shi ka sun kuya ka gaida mutum ga ta shari'a mu ga shari'a mu ka hana don mun ga su ma ƴan uwan Yusuf da iyayen Yusuf sun wa annabi Yusuf sajada kuma ga mun ga Allah ya umarci mala'iku su wa annabi Adamu sujuda don haka a wancan addinai wa wani sajada ya halatta sai dai mu a cikin addinin mu na addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun ne kai wani sujuda a ibnu abi hatim ya zo da wani hadisi wanda ce imam maliki ya ce labari ya kai gare shi annan isa ibn maryam cewa isa dan maryam wa yahaya da yahaya dan zakariya ibna khala ɗan uwa ne ma'ana iyayensu ya da kauna ne wa kana hamluhuma jami'an ma'an kuma duk lokaci guda ne aka samu cikin su sai dai har yau shi mamarka ce labari ya kai gare ni cewa ita oya ya ta ce wa maryam inni ara ma fi badani yasjudu lima fi badani ki ni fa ina ganin abun da ke cikin ciki na yana wa abun da ke cikin cikin ki sujuda yace yana yawa wannan saboda fifikon da Allah ya wa annabi Isa saboda shi Isa yana daga cikin ulul azmi na rusulun manzanni nan biyar wanda ke son fi kowa wata manzanni saboda shi isa Allah ya sa shi karayar da matattu mutum zai mutu shekaru masu yawa idan aka zo da isa aka ce ya raya shi ta sai sai isa ya kira sai ya tashi kuma yana warkar da al'akama wanda aka haifa ma babu idanu an haifi mutum gaba ɗaya idanun da ɗaya annabi isa na addu'a ya warke wala abarasa da wanda ta ciwon zafi isa na addu'a ya warke sai dai malamai sun yi sabani a tsawon cikin annabi isa shin kwana nawa ya ɗauka ko wata nawa ya ɗauka kafin a haife shi to amma dai mafiya abinda an mashhuri wanda jumhuru na malamai suka ambata cewa ta ɗauki cikin wata tara kamar yadda aka saba kowane ciki yana wata tara yayin da ikirma ya ce a'a abin da ya cikin wata takwas ta haife shi wannan shekara ce shi yasa da wuya ɗan da aka haifa da wata takwas ya rayu shi za zaka je mata suna cewa dan bakwai ne na iya rayuwa amma dan takwas ba zai iya rayuwa ba to wannan dai shi kirma yana duka nuna cewa hikimar Allah da ya bayyana da kudurar sa ga Nabi Isa an haife shi da wata takwas kuma ya rayu a Allah madaukin sarki ya ce fahamala ta ɗauki cikin fan ta bazar bihi makanan asiya sai ta nisanta da shi ta je wani wuri mai nisa to tana ca a wajen wannan kututurin da binin wanda ta zo ta fake gare shi sai ga nakuda ya zo mata aka yi amfani da fa'auta a gini tana zuwa bakin wannan kututurin da binin sai ga nakuda ya zo mata saboda dama ita fa'un idan aka yi atafi da ita ana nufin nan take ana yi wannan sai aka yi wannan ya tabbata cikin buhari da muslim inda aka zo da irin wannan fa'un ana boye wannan da wannan cewa ma akwai kwana arba'in arba'in tsakani kamar wadda Allah ce a suratul mu'minun aya ta sha biyu zuwa ta sha hudu wala kada halakar da insana min sulalatin min tsayin sun maja'allahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما kaga wannan du'ayin fa da fa'un yace muka halicci mani muka mai sai sarin jini nan take sarin jini muka mai da shi tsoka nan take wannan tsoka muka tufatar da ita da nama da kasusuwa muka sai kasa da nama a cikin wannan tsoka din aka halicci mutum to kaga ita ma wannan an zo da fa'u amma dai tana da takibi sai dai kamar ta tabbata a buhari da wucewa tsakanin koma wasu tsarin jini da koma su tsoka akwai kwana arba'in-arba'in. haka don a nuna maka cewa idan fa'un ta zo tana nuna abun nan take ne ba wani jinkiri a cikin suratul hajji aya ta 63 Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an ashe ba gani ba Allah ya saukar da ruwa daga sama ana saukar da ruwan fatus bihul ardu muhdarratan sai kasa ta waye gari ta yi kore kaga ana saukar da ruwan kasa za ta kiri zai hito amma ai kaga akwai dan jinkiri kila na kwana biyu zuwa uku kafin kiri ya game kasa ta kore yace duka dai abinda an mashhuri wanda an bayyane cewa da shi Allah mai iko ne bisa ga dukan komai don haka annaha hamalat bihi kama tahmilun nisa bi auladihinna ta dau cikin sa kamar yadda sauran matan ke daukar cikunan ƴaƴansu ma'ana wai ba da hura mata da cikin da haihuwa rufta ke ba a'a kamar yadda mata suka saba ciki kadan kadan yana girma har kai lokacin da ake haifa su saboda wannan ya zama alamun ciki sun bayyana gare ta kuma kana ma fil masjid rajulun salihun min qarabatiha tare da ta cikin masallaci akwai wani mutumin kirki daga cikin ƴan uwanta ya hadu ma ahal baitul muqaddas yana wa daki mai daraja mai tsarki hidima shi da baitul muqaddas shi wannan wato tare suke sharan masallacin da duk dai wani abu da ya kamata wa masallaci hidima sunan wannan dan uwan nata na kiransa Yusufun Najjaru to shi so na ja lokacin da ya ga cikinta ya yi nauyi ya girma to an kada zalika min amriha sai ya dan musa al'amarin ta mana dan mamaki ya kawo shi to ya aka ga boye Allah muna nan hidin masallaci ko muke kuma ga ta ciki yana ta girma thumma sarafa ma ya'lamu min bara'atiha wa nazahatiha wa diniha wa ibadatiha sannan ya juyar abinda ya sani na baranta ta ce mutum ne kirki ce da addinin da ibadata sai ya sai kaura kai daga wannan tuma da yake yi sun mata'ammala ma hiya fihi sannan ya ci gaba da lura da abin da take ciki to sai dai ainihin koyo shi a cikin tunaninsa yana ta tunane game da ita har ya zan ba zai iya kawar da wannan tunane daga kansa to wannan dai tunanin da yake ya aka yi hakan ciki har dai ya sa sai da ya mata magana yake ce mata ya maryam inni as'aluki an amrin fala ta'jali alayya ni zan tambaye ki wani al'amari amma kake min gaugawa ki tsaya ki na tsauki fahimci tambayar da nake son miki tace mata sai ce mata ta ce masa mahuwa mai za ka tambaye ni ya ce abinda zan tambaye ki hal ya kunu shajarun bigairi haɓin ce ana samun itaciya ta kiro ba tare da ƙwayar da ta kiro da idrake ba wa hal ya kunu zar'un min gairi bazrin shin ana samun shuka ta fito ba iri ba shuka iri ba shuka ta fito wannan yana yiwa kaga duka wannan shimfiɗa ne yake mata ce wahal ya kunu wani min gairi abin yana yawa a samu ta babu uba dama shi ne yake son yake faƙalar na sai ta ce eh saboda mai fahimtar ma a share idai ta fahimci abin da ya nuni zuwa gare shi tace amma qauluka amma cewar da kace hal yakunu shajarun min ghairi habbin wa zar'un min ghairi bazarin yana yiwa a samu ce ba kwaya ko a samu shuka ba iri tace yana yiwa fa inna allaha qad halaka ash-shajar wa zar'a awwal ma khalaqahuma min ghairi habbin Allah da itatuwan da shukan duk ya halitta su na farko wanda ya fara halitta ai babu iri babu kwaya iccen da Allah ya fara tsirwa a duniya wani icce da yayansa sun ka kakkabe suka zuba wani icce ya tsira haka duka sauran hakukuwan da ke hita na farkon kagan ka Allah ya abin su suka fito daga bayan su ne ke haihuwa ƴaƴan su zama iri wahal halakun yakunu min gairi abin cewa da kace yana yi a halice mutum ba uba fa inna allaha qad halaka adam min ghairi abin wala ummi Allah ya halice annabi adam ba uba ba uwa fa saddaka hay tana faɗin wannan sai ya gaskata ta wa sallama laha la miqa al'amarinta game da halin nata shi ya kama bakinsa ولم مشتاش ولم استشعرت مريم من قومها اتهاما بالربا lokacin da maryam ta ji daga mutanenta suna tumarta suna sanya kokanto in tabazat minhum makanan asiya sai ta nisance ta koma wani wuri man nisance ai kasiyar minhum ba'idan wanda an nesa gare su li Allah tarahum wala ya rauha domin ta kasance ba ta ganin su ba su ganin ta yanzu ta fita mutane da da ba ma wanda ke ganin ta balle har shi ce wani abu muhammadu ne ishaq abin da ya ce falon mahamalar bihi a lokacin da ta ɗauki cikin wa mala'a kullataha warja sai ta cika turunta da ruwa ta koma sai inda ta nisanta din tana ce istamsaka an haddam sai jini ya kame daga gare ta wa asabaha ma yusibul hamilu alal walad min wasabi abinda ke samun mai ciki akan dan da ke cikin cikinta na wahala da tausayi sai ita ma ya kama ta wata gayyurin launi da canzan launi ya zama za ga mace in ta kai cike kawo launi jikinta ya canza hatta fadara lisano har sai da harshenta ma ya tsatsage shi kansa fama da kala ala ahli baitin ma da hala ala ali zakariya don haka tun da duniya take wani abu bai shiga gidan wasu mutane ba irin wanga abu da shiga gidan zakariya ga matarsa tana tsohai-tsohai da ita wata baiwa ga ta da ciki gawa ga diyar kyakuwar matarsa wadda ba taba aure ba ga ta da ciki to kaga abin an samu wani abu wanda mai ban mamaki wanda yake ya shiga wannan gidan wanda ba ga samu ganin haka kuma labarin yau watsuwa a cikin bani isra'ila suka ce to ai akwai wani dan uwanta Yusuf shi na yi mata wannan cikin kuma ai Yusuf bai tare da ta cikin wannan masallacin da suke ibada don haka gani haka dai sai ta ɓoye mutane ta riƙi wani hijabi wani wuri shamaki daga da su falayara ha ahadan ba wanda ke ganin ta koma daji ta zaman ta kadai a wala tarawa inda ba ta ganin kowa ba wanda ke ganin ta tana cikin wannan yanayin fa aja ahal makhadu ila jiz'in nahlati sai na kuda ta matsar da ita tattafi zuwa kuturun dabino wato wani dabino ne a wannan wurin wanda ta koma ga dabinon ta rike shi domin zafin nakuda imamu sun yace wannan ishe da biyu yana gabacin mihrabin ta wanda take sallah a ciki daga baitul maqdis wabu dan muna bai ce a ta je ne ta gudu har ta kai wani wuri tsakanin sham da ƙasar masar to nan ne na'urar ta kama ta nan ne ta faku ga wannan kututturen dabino a wata riwa ta shi wahabu dan munafai da yace ta kasance tsakaninsa da maitul maqdis a wannan lokaci mil takwas ma'ana dai ta ɗanyi nisa da baitul maqdis din kuma ta kai a wani ƙauye ne wanda yake kauyen ana kiransa baitu lahami imamu nasa'i a riwaya anas radiyallahu anhu da riwaya baihaqi da hadisin baihaqi riwaya shaddad da aus radiyallahu anhu suka ce zalika baitu lahami wannan wurin ana kiransa baitu lahami wannan magana ita ce wadda an mashhuriya wadda mutane sashe so karba ga sashe wato labarin mutane su yi ta wayannan su karbo ga wannan wannan su karbo ga wannan to a lokacin da ta kai wannan ta ce ya laita ni kar ta ce ya laita ni kai tona ina ma da ce mitu na mutu qabla haza kafin wannan al'amarin wa kuntu nasiyan mansiya in kasance mantuwa abin mantawa wato kaga nan maryam alaiha salam ta yi gure ina ma dai a ce ta mutu tun tana karama tun wannan abin bai faru ga ta amma ta ma da ita sam ya zan ko labarin ta bai saboda jariri ya mutu da an dan dan abun nan kwana biyu uku zuwa sati ta sai ga ta mutu shikenan an manta da shi ko da aka kai wani lokaci ila in ba uban jaririn ba da o jaririn su ne ka tuna cewa ai an taba haifar jariri ya rasu kana jariri amma za ka yi da makwabta wani da sai ka ga an fa taba haifar ma wani jaririn da ya mutu shi na karami sha'a ce lalle an taba ni ina tuna lokaci kaza kaga dai an manta wai ina ma dai ta ta mutu wannan lokacin gaba ɗaya ka fita mutunta gaba ɗaya zamto tuna ta wa'ayi to wannan cewa ta faɗa ya laita ne mitu kabla haza wa kuntu nasiyan mansiya yana nuni akan cewa idan fitina ta kai fitina idan musiba ta kai musiba yana halatta mutum ya gode ce na dai da ya mutu kafin wanga bala'i saboda me ita maryam ta san lalle cewa za a jarrabe ta da wannan da wanda za ta haifa wanda mutane ba za su ya ɗauki al'amarinta a kan abin da ake kuma ba za su gaskata ta buga labarin da za ta bayar saboda mi a wajensu tana tsayin mai ibada mai riko da addini sai yanzu ga abin da ya bayyana ga abin da suke zato ashe mazinan cashi tun daga ta da ba ta yi aure ba to kaga ta san za ta samu wannan jaraba din shi sa ta ce ina ma dai a ce ta mutu kafin wannan lokacin ta zama nasiyan mansiya ai ina ma ce kamar dai ba a halitta ni ba kamar ban zan komai ba al-imamu suddi yace ta ce wahiyar ta tsaliku min alhamli tana naƙudan wannan ciki a lokacin da take yunkurin naƙuda saboda kunyar mutane su ganta da ɗa eh sai ta ce ya laita ni bitu qabla hadal karbin da zai ana fi ina ma dai a ce da na mutu gabanin wannan bakin cikin da nake ciki da wannan bakin ciki na haihuwar da ba miji wa kuntu in kasance nasiyan mansiya mantuwa abin mantawa ya zama an manta da ni abinda aka manta aka bar neman sa Imam Qatada yace abinda ake nuni wa kuntu nasiyan mansiya ai shay Allah yu'rafu wa la yuzkar wa la yudra man ana ina ma da ce tun can ina jaririya na mutu na zama abin da ba a sani ba a ko an batunsa ba a san mawa ba an ni arabi ibn anas yace wa kuntu nasiya mansiya din wai tana nufin wa huwa sikir ina ma da ce barinta an kai kaga shi wanda an kai barinsa ba ko tuna da shi ba ba ma ambata ta don ko suna bai ma zo da rai bai ba isa haihuwa ba ina ma wai ita ba da ce barinta an kai to duk da wannan hadisai wanda yake can baya an gabatar da hadisai masu nuni akan cewa an hana mutum shi burin mutuwa sai dai inda lokacin fitina idan musiba ta yi yawa domin shi ma yusuf da aka kai wani lokaci ya ga fitintunu sun yawaita ya ce tawaffani musliman wa alhikini bis salihina ya Allah karbi rayuwata ina musulmi kuma kai riskar da ni cikin mutanen kirki wato a takaice dai idan bala'i ya kai bala'i yayi yawa to mutum yana ai shegorin ya halatta shegorin a ce ya mutu kafin wannan lokacin nan sai Allah ya ce a gaba فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا نعم Allah ce fanadaha min tahtiha sai ya kira ta daga karkashinta a wata kira'a fanadaha man tahtaha wanda ke karkashinta ya kira ta to wane ne wannan wanda ya kira ta wasu malamai sun ce wannan jariri ne da ta haifa shi na kira ta musamman ga kira amman ta hata saboda lokacin da mace ke haihuwa da ai yana karkashin ta ne wasu malamai na ganin fanada hamin ta ta ai jibrilu ne ya kira ta ta ji kira daga karkashin ta me ahi gaya mata Allah ta hazani karki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya wani marmaro karkashin ki wurin daji ne ba ruwa to sai Allah ya fitar da wani marmaro nan take a nan inda take sannan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ki riki wannan kututturun dabino wanda abu sashe ki girgiza shi to saqit alayki rutuban jamiya danyen dabino abin dasa za su faɗo gare ki wato za ki samu dabino wanda ɗanye ya faɗo sai ki amfani da shi sai Allah ce a gaba fakuli فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
sai Allah ce fakuli ki cik daga wannan dabinun washribi ki sharo wannan marmaro wakarri aina hankalin ki kwanta mana ki samu sanyi idanu ki samu nutsuwa wannan mai kiran to shi ke gaya mata wannan fa in ma tarayin na min albashari ahada in kiga wani mutum daga cikin mutane in kiga wani mutum guda daga cikin mutane ya tambaye ki ce ina kin samu da fa quli inni nazartu lirrahman sawma ki gaya masa cewa kewa Allah mai rahama ba kancan azumi mana ke alwashin zaki azumi yau falan ukallima al-yawma insiya bazan yi wa mutum magana ba a yau yau ba zan wa mutum magana ba don haka idan har wani ya tambaye ke na kin samu da ki ci yau azumi ne kai wannan yana nuna asaumu al-imsaku to suna da ɗabi'ar mutum in yana azumi bai magana don haka ki gaya mai azumi kike ma'ana azumin falan ukalliman yawma insiya yau ba zan wa mutum magana ba saboda me saboda nan ma Allah madaukin sarki ya bayyana da wata kudura tashi na shi jaririn wanda rannan rannan aka haife shi inda zai yi magana ya bayanin matsayin kansa da yadda shi ke don haka abin da ke faruwa kawai tana ɗaukar shiko ta zo da shi ana fara tambayar ta sai ta fara bayanin cewa idan ne ita azumi take yi kamar yadda za mu gani a gaba mai Allah ya ce فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا to yanzu ta riga ta haifi dan Allah ce fa'atat bihi qaumaha tahmilu sai ta zo ma mutanensa da shi dan jaririn tahmilu tana dauke da shi saboda yanzu ba yadda za a yi tunda an riga mai akuwa ta au falamma ra'auha kazalika lokacin da sun ka ganta haka dauke da ɗa a'azamu amraha suka girmama al'amarin tawassanka ruhu jitan suka musanya shi matukar musanyawa suka ce ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ke zo da wani al'amari mai girma wanda adaban mamaki shine ma'ana fariya a menene zuwa da al'amari mai girma shine zuwa da ɗaga ta ɗauke da shi kuma an san ba ta da miji ibn abi hatim ya zo da bayanin da aka amso daga nauhul bakkali ya ce wa haraja qaumu hafi dalaga kun san dama an ce ta fita tabbar gari sai mutane suka fita zuwa neman ta tun da dama tana gida annabtaka da ɗaukaka ba su tsammanin wani abu ya faru gare ta suna tafiya fara aura bakarin sai suka ga wani makiyayin shanu faƙalu suka ce mata suka ce masa ra'aita fatatan kaza wa kaza na akuha ya ce da Allah shi giya muke baka a nan dajin da kada kyau kaga wata yarinya mai kama kaza da kama kaza ya ce a a banganta ba walakin walakin ni ra'aytu laylata min baqari ma lam arahu min haka sai dai shanun ganawa da nake tare da su na ga wani al'amari ya faru a cikin su wanda ban taba gani hakan ta faru ba suka ce masa me ka gani ƙala ra'aituha sujjadan nahwa hadhal wadi naga duk shanun na sun durƙusa sun yi sujuda daura da wannan rafin ce ban taba ganin shanu sun yi sujuda ba riwayat abdullahi ibn abi ziyadin suka ce makiyan ya ce ra'aitu nuran sati'an naga wani haske yana haskaka wajen wannan rafin don haka masu bidan sai suka huskanta wajen da ya faɗa musu suna ta san wannan rahim falsaka baratun maryam sai ga maryamu ta tarbe su ita ma ta taso falamma ra'atuhum a lokacin da ta gansu qa'adat sai ta zauna wa hamalat da hafi hijira sai ta dauko danta ta runguma ga gabanta faja'u suka zo hatta kamo alai sai da sun ka tsaya a kanta faru suka ce ya maryamu ya ke maryam laqad yati shay'an fariya sai ya zo da wani al'amari babba suka ce ya uhuta haru ya uhuta harun ya ke uwar harun wato suka gama kamanta ta da wani mutum wanda ake kira harun mutum ne mai yawan ibada wato ya ke uwar harun a wajen ibada ma kana abokin ra'a sau'in babanki ba mugu mutum bane ba mutumin banza bane babanki bai tsira wa ma kanat ummuki bagiya oki ba karuwa bace ke a gidan kware ne gida tsalkakakke wanda ke an san gidan da nagarta da kirki da mutunci an san su da ibada da gudun duniya kai fa sadara hazaminki ya wannan abu ya faru gare ki saboda a ce dama gidan banza ta fito ba kuma ga shahar to ai gado na ta cika to gidan kirki ne gidan mutunci gidan ibada gidan gudun duniya ya kifa ya ake wannan aliyu na bi talha da asuddi sun ce cewar da suka ce ya uhtu harun ya ke ya uwa harun suna nufin haruna din can dan uwa annabi musa alaihi salam wato suka danganta ta gare shi saboda mi saboda ita maryam din nan tana cikin tsatson haruna mana ai an ka bi ta zai koma ga haruna wasu malamai suka ce a'a an jingina ta ne dai ga wani mutum salihi mutumin kirki wanda a sunan shi haruna kamar ya gabata wanda yake ana kwatanta da ci wajen ibada da gudun duniya ibnu jarir tabari a cikin tafsirin ta a cikin tafsirin sa yace abinda suke nufi da ya utu harun shi ka yace akwai wani lalataccen mutum wanda ake kira harun to tun da yanzu ta zo da abinda ake ganin lalata ne sai suka kamanta da suka ce mata ya utu harun ya keke uwar harun wasu malamai kamar imamul ƙurazi ya ce cewar da suka ce ya hutu harun wai ta uwa haruna ne na wajen uwa da uba saboda ita ma uwan musa ce ɗan uwan harun wadda ta ba da labarin Musa wai su wasu wani suna ganin ita ce waccan Maryam da yakko Musa da Hawa amma kaga wannan abu ne magana ce wanda yake tana da nisa saboda tsakanin zamanin Musa da Harun da wanga zamanin nasu akwai zango don haka dai mafi daukuwar magana shine ko dai ya zama sun jingina ta ga wancan harun din saboda zumunta na sabata za ta koma ga harun ko kuma sun jingina ta ga wani harun ne wanda ke mutumin kirki ana kwatanta ibadar da ibada tai to ta zo da wani abu wanda ke ya sha bambar da wanda suka ce to ke uwan harun ya aka yi haka ko kuma kamar da shi ibnu jariya ambata cewa akwai wani mutumin banza da ake ce ma harun saboda haka suka ainihin kotonta ta da wannan harun din hadisi ya zo a cikin buhari hadisi abu huraira radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana aulan nasi ibn maryam ni na fi kowa zama dan uwa mafi jibinta ga dan maryam na fi kowa zama na gabda da isa dan maryam sai dai da lamarin yake ba wani annabi tsakanina da shi tun da aka yi annabi isa ba a koma aiko wani annabi ba sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga waccan magana da aka ce dan uwan waccan maryam ta ya uwa musa da harun to kaga wannan ya zama ai bayan musa da haruna aka yi annabi dawud aka yi suleiman da annaba da dama wanda yake shi ma annabi dawud bayan musa aka yi shi sannan ɗansa annabi Sulaimana duka an yi su bayan wucewar annabi Musa alayhi salam to kaga ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakani ne da Isa ba wani annabi to wannan don haka dai za a rija yadda wayancan magangawa don haka cewa da aka ce ya uku harun laisa bi haruna ahi musa ba haruna ne dan uwan musa ba wani dai haruna ne kawai suke son su kamanta ta da shi don haka suka ce ya uku harun ma kana abokin ra sauyin wa ma kanat ummuki bagiya wai ma'ana dai tana cikin wani iyalan wani gida wanda gida an san su da kirki ba a san su da barna ba don da yawa za a samu daga cikin mutane gidajen da yake kaka da kakanni an san gidajen kirki haka kuma ana sanin wasu a ɗauka an san wasu gidaje tun kaka da kakanni gidajen na banza ne mana mutanen banza ne shi yasa ko da aure kila mutum zai aure wata ɗiya sai ya ce kai yanzu kai ka auren ya gidan suwa ne wanda suwa ne kowa ya san gidan gida kaza na ne na abin da ba na kirki ba to da suka yi mata wannan suka ce ma kana abuki bra sauyi ma kana ummuki bagiya fa asharat ilayhi sai ta nuna ɗan. tun da dama an ce mata in ta kawata ce azumi take ba ta magana don haka kawai suna ce mata an na nake haza ya ina ki samu wannan ma kana abokin ra sauyin wa ma kana ummuki bagiya ya akai kaza kaza sai ta nuna da ga ta rungume da shi ta nuna musu da fa asharat ilayhi qalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da wanda yake yana cikin zanen goyo tun yana ɗan ƙarami yaro yana jariri jariri yana cikin zanen goyo yanzu aka haife shi sai ki ce ko mu tambaye shi mai magana ay innahu lamma tarabu fi amriha wa tankaru qadiyataha wa qalu laha ma qalu mu'ridina bi qadhafiha wa rabiha bil karya وقد كان يومها ذلك صائمة صامتة wai so a lokacin da al'amarin ta ya sa musu kokonto suka musayya wannan abin da ya faru gare ta suka faɗan mata abin da suka faɗan mata suka bijiro da ya mata ƙazafi da jifarta da ƙarya to ita kuma wannan yinin tana azumi shiru take ba ta magana don haka sai ta juyar da magana zuwa ga ɗan ma'ana ku tambaye shi sai suka ce suna masu yi mata gace wai suna tsammanin zolayensu ne take wasa ne take musu sai suka ce kai fanu kallin man kana fil mahadi sabiya ya za mu yi magana ga wanda ke cikin zanin goyo yana jariri ma'ana sun dauka cewa izgili ne ta kai musu shi yasa ta ce kulmai magana to ana yin wannan kawai sai annabi isa ya daga kansa malamai su ambata a lokacin da suke wannan magabi yana rike da nono wasu yana sha amma ana wannan magana sai ya daga kai ya ce musu inni abdullahi kun ji abin da farca ni bawan Allah ne kamar ya san daga baya mabiyansa za su ce shi Allah ne ko dan Allah ne to ni bawan Allah ne shi abin da ya fara faɗa masa awwalu shay'in takallam bihi anna zahu janaba rabbi farko abin da ya fara magana shine ya tsalkake bangaren ubangijinsa ta kwana masu daukar sa Allah ko dan Allah to gashi tun yana jariri magana ta farko ake yi Abdullahi wa barra Allahu anil wali kaga ya barrantar da da daga Allah daga da don ya ce shi bawa Allah ne kuma ya tabbatar ma kansa shi bawa ne ga Allah yace inni abdullahi atani alkitaba kuma Allah ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma Allah ya sanya ni annabi kaga nan kuma ya barrantar da uwarsa ga abunda ake yi farsa da shi na cewa ta yi zina ta haifi wannan ɗan nauhul bakali ya ce a lokacin da suka ce ma uwarsa abin da suka faɗa ya kasance yana shan nono sai cire nono ga bakinsa ya gincira ga ainihin ɗagin jikinsa na hago ya gincira haka bisa gaban uwarsa ya ce inni abdullahi ataniyar kitaba waje alini nabiya waje alini mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya har dai zuwa ƙarshen wa'annan ayoyi Hamadun Salama ya riwaito daga Sabitul Bunani cewa da ya jingina ga hagunsa ba shi dai sai da daga farcin sama yace inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya ikrama yace cewa da yace atani alkitaba ai qada annahu yuti alkitaba fi maqada Allah ya hukunta cikin abin da hukunta cewa zai bani littafin don kaga wannan lokacin ba wanda bashi littafin ba wai yana nufin Allah ya riga ya hukunta zai bashi littafin Ibn Abi Hatim ya zo da riwaya wadda aka amso ga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace kana Isa ibn Maryam qaddarsa al-injilu ahkamahu fi badan ummihi fa zalika qawluhu inni Abdullahi atani kitaba shi wannan ce ai shi Isa to yana cikin cikin uwatai Allah ya bashi injila kuma ya karanta injila ta cikin cikin uwatai kuma ya kyautata karatun shi yasa yace atani alkitabu wa ja'alni nabiyyan amma dai wannan riwaya riwaya ce wadda an mata rukiya ma'ana riwaya ce wadda ba aiki da ita saboda a cikin silsilar waɗanda aka yi wata hadisin gare su akwai wanda ake kira Yahya ibn Sa'id al-Attarul Himmafi yana daga cikin wanda ba a san riwaya don haka magana cewa an ba shi a taura ko yana a gida ko yana cikin ciki to wannan magana bata inganta ba waje alani mubarakan yace kuma Allah ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda aka same ni menene mubarakan ai yana nufin nafa'an linnasi zan amfanar da mutane Allah ya sanya ni mutum mai albarka mai amfanar mutane kamar yadda Ibn Jarir ya ambata daga Wahab ibn al-Wardi wanda ke maula bari mahzum ya ce laqiya alimun aliman huwa fawqa fil ilmi yace wani malami ya hadu da wani malami wanda ke malami ya fi shi ilimi fa qala lahu sai ce masa yarhamuka Allah Allah jikan malam mallazi a'al'ulinu min amali yace cikin aikin da nake don Allah wanda nake son Allah ya balla da wani aiki ya kamata in bayyana in shi bayyane qala al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar aikin da zaka bayyana kuma ka samu lada akan shine horo da alkhairi da hani ga abinki fa innahu dinullahi allazi ba'atha bihi anbiya'ahu ila ibadihi domin shi ne addinin Allah wanda ya aiko annabawansa zuwa ga bayansa da shi shi ne horo da alkaida ne abinki kuma duka malamai masu fiƙihu fuka hawa sun tattara akan cewa da ce waje alni mubaraka aina ma kuntu abinda albarkat shine umarni da alkhairi da hani da dinki duk inda ya samu kansa Allah ce kuma wa usani bis salati ubangiji na yamin wasiya da kiyaye sallah waz zakati ya umurce ni da in kiyaye zakka ma dum to hayyan matsawa ina raye kaga kenan ibada an fara ne sai an mutu ba wani lokaci wanda za ka kai ka ce yanzu kila kayi usuli ka kai wani matsayi wanda yake ba sai kayi ibada ba shi yasa a cikin suratul hijr aya ta 99 Allah cewa ya annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa abudi rabbaka hatta ya'tika liqin ka bauta wa ubangijinka har lokacin da yake ya zo maka shine mutuwa Abdurrahman al-Qasim ya ambato ya karbo daga Maliku dan Anas cewar da ya ce wa ausani bis salati was zakati ma dumtu hayyan wai Allah ya bashi labarin abun da zai kasance na al'amarin sa har zuwa lokacin da ya mutu sannan ya ce ko bayan wannan wa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai da'a ga iya ga mahaifiyata kaga can shi Yahaya wa barran bi walidayya saboda shi yana da wa da uba to dan shi ko a tabbatar ma dai ita ta ita haifa ita kadai sai ce wa barran bi walidati kuma Allah ya sanya mai biyayya nake da mahaifiyata kaga ya ambaci biyayya ga mahaifiya bayan da'ar Allah ubangijinsa domin da yawa a cikin alkur'ani mai girma za ka ga duk inda Allah ya bayanin cewa a yi masa da'a a bauta masa shi kadai to sai ya biyo da biyayya ga iyaye da kyautata musu a suratul isra aya ta 23 da yake wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijin ga ya hukunta karka bauta wa kowa sai shi sace wa birwali da insana a kyautata mu uwaye haka ma a suratul luqman aya ta hudu abin da ce anishkurli wa liwalidayka ilayya almasir ka gode mini ka gode ma iyayenka ma kowa tana gani mana za ga Allah ya hana bauta ya hada bautarsa a wurare da dama a cikin Qur'ani da biyayya ga iyaye wannan yana daga cikin abin da ke nuna mana duk mutumin da ke bautar Allah amma kuma a lokaci guda bai damu da iyayensa ba yana musguna wa iyayensa yana cutar da su yana halin ko oho da iyayensa to Allah ba ruwan shi da wannan ibada Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace ayoyi na guda uku hadi suke in kai aiki da wannan dole sai kai aiki da wannan idan kai aiki da wannan ba kai aiki da wannan ba to Allah baya son wannan bautar Allah bai da Allah ambace ta hada take da biyayya ga iyaye idan ka bauta wa Allah kake baka biyayya ga iyaye Allah bai son bautar ka da'ar Allah hada take da da'ar manzo duk da Allah ce atiyu Allah sai ce wa atiyu rasul idan kace zaka wa Allah da'a amma ba ruwanka da wa manzo Allah da'a to nan ma Allah bai son da'ar ka kamar yadda aka samu su yanzu sunan addinin ja a ƙur'ani zalla ba ruwansu da bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyaz billah haka dai Allah ya ce aqimu salata sai ya ce wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bayar da zakka idan kace sallah zaka yi ba ka bayar da zakka to sallah ba za ta amfane ka ba in dai Allah ya hore maka abin da zaka bayar da zakka din to baya ya ce bai biya ga mahaifiyarsa yace walam yaj'alni jabbaran shaqiya kuma Allah bai sanya ni mai taurin kai mar arziki tababbe ai lam yaj'alni jabbaran mustakbiran Allah bai sanya shi mai taurin kai mai girman kai mai kin bautar ubangijinsa da biyayya ga mahaifiyarsa domin inda duk mutum yayin girman kai kasa bautar Allah ko ya kasa biyayya ga yayansa zai zama tababbe zai zama mara arziki zai zama ɗanwuta ya ce to shi ba haka yake ba shi yasa wasu malamai suka ce la ta ji da ahadar akalli wa lidaihi illa wajatta hu jabbarin shaƙiya ba za ka samu mutum guda ba yana saba ma iyayensa mana duk wanda ka samu yana saba ma iyayensa za ka same shi mai taurin kai kuma tababbe mara arziki an wuta shi yasa ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya haka kuma shi wasu daga cikin marga suka ce wala tajidu sayyi'al malakati illa wajadtahu muqtalan fahura ba za ka samu wani mutum mai mummunan jagoranci ba wanda yake wanda yake jagoranci suna tsoron sa hargagi kawai yake musu face za ka same shi ko mai takama mai alfahari inda duka samu shugaba wanda an mugun shugaba mai hargagi da taraki ga wanda ke shugabanta ba su suna tsoron yiwa kusa gare shi balle har su magana da shi to za ka same mutum na mai alfahari mutum na mai takama kamar da Allah madaukin sarki ya ce ku tausaya ga abin da damar ku ta mallaka a ƙarshen a ce inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura Allah baya son duk wanda yake mai takama mai alfahari Imam Qatada yace an ambata mana cewa imra'atan ra'at maryam ibna maryam wata mata ta ga shi Isa dan maryam yana rayar da matattu yana warkar da makahi da masu ciwon zafi marar baras sanadiyar wasu ayoyi waɗanda Allah ya ba- ya hore masa kuma Allah ya bashi dama sai wannan matar ta ce dubalil baɗin da zai hamalaka farin ciki da jin daɗi ya tabbata ga cikin da ya ɗauke ka da kuma nonon da ya shashe ka sai annabi Allah annabi Isa alaihi salamu ya ce mata yana ba ta amsa tuba liman talaka laman lahi don haka shi kuma farin ciki ya tabbata ga wanda ya karanta maganar Allah fatta ba a mafi ya bi abin da ke cikin maganar Allah walam ya kun jabbarin shakiya bai zan mai taurin kai tafaffe ba sai Allah ya ce yana ci gaba da shi sai da ba su mutanen bayanin kansa yace wassalamu alayya kuma aminci ya tabbata a gare ni yau maulid turan da an kaife ni a ran da aka haife ni aminci na ya tabbata a gare ni ina cikin aminci wa yau ma a mutu haka ran da zan mutu zan mutu cikin aminci wa yau ma ubu asu hayya da ran da za a tayar da ni za a tayar da ni a cikin aminci wannan isbatu min rububiyatihi lillahi azza wajalla yana sai tabbatar makansa bautar Allah mu da girma kuma shi an halitta shi min khalqillahi ya haya wato daga cikin halittar Allah wadda ke rayuwa waya mutu ya mutu wayu asa ta da shi ka sa'ir khala'i kamar sauran talikai da don ainihin yanka hazari ma cewa shi Allah ne ko dan Allah ne ko kaza to shi ma halitta Allah ne yakan rayu yakan mutu za a tayar da shi kamar yadda ake tayar da halittu shi yasa ke fa salamu alayhi wulitu kaga an haife shi yanzu ya rayu kenan wa yawma yamu amutu da ran da zan mutu kaga ya nuna zai mutu kenan wa yawma ubu asu hayya da kuma ran da za a tafi kaga ya nuna za a tafi shi kamar da ake tafi sauran kowa walakin lahu salamatu fi hadhihi al-ahwal sai dai shi aminci ya tabbata gare ha duka cikin wannan halayen wayanda ke hiya ashaqu ma yakunu lil ibadi su ne mafi tsananin abun da ke kasancewa akan bayi za ha kowane tsanani ne a lokacin da za a yi mutum wahala a rayuwar da yake yi ran da zai mutu wahala ran da za a tada shi ma wahala to amma shi isan mu maryama duka ya samu aminci a cikin wannan ya Allah ka amintar da mu to ina ga lokaci yayi insha Allah da zamu tsaya fatar abin da muka tare da Allah ya ba ladan daidai kurakurai Allah shi yayi muna wannan haɗu da muka yi Allah ya mata albarka Allah ya sa ta san da jira garin baki daya dukkan muna muna bukatu daban-daban Allah ka san bukatunmu Allah ka biyar mana bukatunmu na alkhairi abin da ka san ba hairi na gare mu koda muna son shi Allah ka canza mu shi ka ba mu abin da ke zama alkhairi gare mu ka ba mu da wani zaman lafiya da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan kasar tamu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadasin nan na samu.